بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ƙuƙudata min lisani ya faru ƙauli amma ba da ‘yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu domin ci gaba da darasi da muke yi cikin littafin na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin salar usamin rahimahullah ta'ala wanda muke gabatar da cikin wannan masallaci mana muna usman bin affan da ke unguwan hamadu kafi bypass a fadar jihar gombe yau laraba daidai da 25 ga watan 12 musulunci watan zulhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina shekara 1442 daidai da hudu ga watan takwas miladiya 2021 barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba idan ba manta ba mun sai da darasi dab da ainihin zuru na idil adha abin da ya tinkaro mu na arfa da sallayya da abin da ya biyu bayan wannan to adatan dama ana ɗan ɗaga ƙafa domin al'ummar su samu lokaci mai yalwa wajen gudanar da wacin ibada wanda ta gabata to muna addu'an Allah ta'ala ya karɓi ibadunmu duka da muka yi wana goma da aka yi ta ƙoƙari cikinsu na wannan wata a farkonsa da ibada ta arfa da layya da aka yi da ziyarce-ziyarce da sadakoki da kyaututtuka duka muna fatan Allah ta'ala ya karbi abin da aka yi ya sanya mana su cikin mizanin ayyukan muna aka yi idan ba manta ba ina tsammanin muna cin auƙatar salam mala yana mana magana kan lokuta na sallah wasu alama na akwai alamar da aka sa ko kusa alama ba wanda ya sa alama na shi to shafi na nawa arba'in da hudu haka ne ni ma na wa'anan nasa alama na to na samu hukunto ne shafi na arba'in da hudu kuma wani shi ne da rasu na goma sha takwas a wannan littafi insha Allah inda malaikin mana magana game da lokacin da salar isha'i wanda ya kawo aya da Allah ke cewa aimi salata da duluki shamsi la gasqil layl har yake magana gasqul layli ghayatu zulmatihi idan aka ce gasqul layli farkon shafi na 44 shine tsananin duhunsa yana gasqul layli wa ashaddu ma yakunu laylu zalma inda muttasiful layl a lokacin da dare ya fi duhu shine a lokacin da dare ya raba biyu لأن أبعد ما تكون الشمس المنطقة التي أنت فيها هو وقت انتساف الليل cewa a lokacin da haske ya fi duhu ga mutane a yankin da suke shine a lokacin da dare ya raba rana ta yi nesa da faɗuwa kuma alfijir iya nesa da fitowa to wani shine muntasiful layl wa huwa ashaddu laylu zalama a lokacin dare ya fi kowane lokaci duhu wa haza gasqul layli wannan shine gasqul layli da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul isra inda zamu tashi fa min zawali shamsi ila gasqul layli daga zawali na rana ma'ana gusawarta daga saitinka zuwa ainihin gasqul layli tsakiyar dare ko dare raba biyu ja'alahu Allah waqtan wahida daga zawali shams zuwa gaskun laili sai Allah ta'ala ya sanya shi lokaci ne guda ɗaya a mai ikon a ƙimi salata liduluki shamsi ila gaskin laili ku tsaye da sallah a lokacin da rana ta yi zawali har zuwa lokacin da dare zai raba li'annaha awqatun mutawaliya daga gas daga zawal zawal na rana da luki shams kenan zuwa gaskul layl sai ma yake cewa lokaci ne mutawaliya lokaci ne mai bibiyar juna ba inqida'i a wannan tsakanin azhar la'asar magariba isha an fahimci maganar shine awqatun mutawaliya lokaci ne mai saduwa da junansa sun maƙala wa ƙur'an alfajir sannan allah ta'ala sai ce da kuma ƙur'an alfajir an ce ƙur'anun alfajir ƙur'anun alfajir ko kuma ƙur'anun alfajir ana nufin sallar asuba ke ita ce ƙur'an alfajiri al'isra al-muradu bi ƙur'an alfajir abinda ake nufi da ƙor'anul fajr shi ne salatul fajr shi ne sallan asuba wa ɗarƙa Allahu alaihi ismul ƙor'an Allah ta'ala ya sakar mata da sunan alƙur'ani ita sallan asuba ce mata ƙor'anul asuba li'an alƙira'atu taɗulu fiha domin ana so a tsawaita karatu cikin sallan asuba shi yasa aka ce mata ƙor'anul fajr fasamma Allah ta'ala ƙor'anan sai Allah ta'ala ya sanya mata sunan alƙur'ani an fahimci wannan iya magana ne kan kamar yadda na faɗa dama kan auƙatun sallah lokuta na sallah kuma in ba manta ba kowace sallah ya ɗauko ta wahada hatta ya yi bayani kan lokacinta lokacin shiga da kuma lokacin fita makutari da daruri na kowace sallah to a nan abin da yake so mu fahimta shine ne shi lokacin sallar zawali shams din nan da Allah yake magana kansa wanda aka masa ishara a wannan ayat da duluki shams to lokaci ne mutawaliya tun daga azhar la'asar maghrib isha'i to lokaci ne wanda yake bibiyar junansu idan muka kula duk lokacin duk sallar nan guda lokutan ta mutawaliya ne ba in kiɗa'i mai tsawo tsakanin wannan sallar da wannan da wannan da wannan ina aka fi samun in kiɗa'i mai tsawo ko fasila mai tsawo ana samun tsakanin sallar isha da asuba ko sallar asuba da azhar abin fana sallar isha zuwa sallar asuba akwai tsayi tsakanin iya da tsayi sosai sallar asuba zuwa sallar azhar nan ma akwai akwai fasila mai tsawo a wannan tsakanin akwai hikima da malamai suke istinbadi kanta game da irin wannan tsarin lokaci da Allah ya kada ku manta lokacin sallolin nan guda biyar gaba daya Allah ne ya sa su da kansa ba ijtihadi malamai bane ba ma aikin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam a'a Allah ne da kansa ya sanya wa kowace sallah lokaci kowace sallah Allah da kansa ya sanya mata lokaci ya tsara azhar la'asar maghrib isha asuba da Allah ta'ala ya so ya shimfiɗa ko ya ajiye wata hikima sai ya tsawaita tsakani tsakanin isha'i da asuba hallo sai sake tsawaita tsakani tsakanin azahar ta asuba zuwa azahar domin ƙa'idar Allah ta'ala iya ta cikin surtun naba waje annan laila libasan waje annan nahara ma'ashi an fahimci wannan shi dare Allah ta'ala ya sanya shi ya zamto nutsuwa ga mutane kuma ya zamto lokacin hutu ne ga mutane to hikima ta Allah sai ya tsawaita lokacin sallan isha'i ya tsawaita tsakaninta da asuba dalilin wannan aya ta cikin surtun naba'i aikin ta ya ƙara tabbatuwa wajen cewa shi dare an sanya mana shi ne domin hutu waje annan laila sakana Allah ya ce na sanya muku dare domin ya zama to lokacin hutawarku ne lokacin samun nutsuwa to ashe da Allah ta'ala ya so ai idrakin gane wannan aya ta cikin suratul naba sai Allah ya kawo aikin practically ake ganin sa tsakanin isha'i da asuba sai bar lokacin iya da tsayi domin a huta a yi bacci masu ijtihadi su yi duka Allah ta'ala ya sanya wannan tsakanin an gane kaga bi magana tsakanin azhar da al'asr bi magana tsakanin la'asar da magariba ba bai magana tsakanin magariba isha'i ba duk bai magana ba amma sai yi magana dare dare an sanya shi domin hutawa to kaga ashe aikin ba zai tambatu ba har sai an ga lokacin da daren tsawonsa ko lokaci mai faɗi tsakaninsa da wata sallar da ke kusa da shi ina fata an fahimci wannan da ya zo kan maganar yini sai ya ce waje allan nahara ma'asha yini kuma an sa mana shi domin mu nemi abinci yini ma'ash daga isha ne mai noma ya tafi mai ofis ya tafi mai kasuwa ya tafi mai kaza ya tafi to sai aka baka fasila tun daga sallar asuba akwai tazara mai tsawo har zuwa sallar kaza domin wannan ayar aikin ta gaskatu a gan shi practically a fili an fahimci wannan kaga mai aiki zai tafi ya samu wajen awa shida mai gona zai tafi mai kaza zai tafi mai kaza zai tafi duka domin gaskata waccan na sai cewa rini an sanya mana shi domin neman abinci ina fata ana hararo wannan hikima wannan hikima ce daga Allah wanda kuma gaskata nassi ne zuwa ga nassi ya sanya mana dare yi tsawo ba wata sallah da za ka yi tun daga isha'i har sai sallar ba. ita ce sallah ta wajibi sai dai masu kokarin qiyamul layl tahajjudi da sauransu wannan lokaci ne mai faɗi za ka yi ma kuma kwanta ka yi bacci ka huta haka nan aka sanya tsakanin azhar asuba zuwa azhar lokaci ne mai faɗi wanda mai noma zai tafi mai kasuwa zai tafi mai ofis zai tafi me waye waye zai tafi kowa idan garin Allah waye an baka time tun daga asuba har azhar har zawali shams akalla za a samu awa shida zuwa bakwai to Allah ya ce nahara ma'asha an fahimci maganar to wani shine hikimar da malamai suke cewa yadda Allah ya tsawaita tsakanin wannan saloli guda biyu isha zuwa asuba asuba zuwa azhar an fahimci wannan shi yasa lokacin salolin guda hudu duka mutawaliya ne azhar la'asar magaribi isha'i duka lokaci ne a jere amma tsakanin asuba ne isha'i zuwa asuba akwai tazara da su waje allah lalle ba su tsakanin asuba zuwa azan akwai tazara mai tsawo waje allah na haram asha an fahimci magana shi ne ƙoran alfajir inda ƙoran alfajir kai da mashahuda malika cewa an samu ta suna ƙoran alfajir ana ce salatul zuhri salatul asri maghrib isha amma da aka zo asuba sai aka ce qur'an al-fajr sai malamai suka ce domin tsawaita karatun da ake a asuba yasa Allah ta'ala ya sanya da suna qur'an al-fajr karatun asuba ya fi na kowace sallah tsawo a sunnanci haka aka ga manzon Allah iya yi haka aka ga magabata suna a tsawaita karatun sallan asuba har a gane karatun ake yi ya sha bamban da karatun sallar la'asar da magariba da isha ana so a tsawaita domin a gane karatun wallahu ala al-muhim ma zai ci abu mai muhimmanci da ya kamata a ƙara kula fassalla fajara amma kabla sai aka raba tsakanin sallar asuba da abin da ke bayansa shine sallar isha fassara sai aka samu fasila tazara mai tsawo ولهذا جاءت السنه saboda ka sunna ta zo an bayyana fi hadisi abdullahi bin umar afwan abdullahi bin amr bin al-as abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya kare da su da dan da uban wa ghairihi da wani waɗannan hadisi da wani da waɗansu waɗannan hadisi mubayyinatan lizalika tamaman wanda yake bayani game da wannan a ciki bayani cikakke faqala rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa waqtu zuhri idza zalat ash-shamsu lokacin azhar shine idan rana ta gusa ta yi zawali wa kana zillu rajuli zillu rajuli katulihi inuwar mutum ta yi daidai da tsawonsa malami haturil asru matuƙar lokacin la'asar bai shigo ba ai ila an yi haƙura waƙatul asar lokacin iya tafiya lokacin daruri na azahar har zuwa dab da shigar lokacin sallar la'asar waƙatul asri shi kuma lokacin sallar la'asar malam tasfarra shams daga inda lokacin azahar ya tuƙe la'asar ta shiga ita kuma har lokacin da rana za ta fara yale yale ɗin nan kafin ta fa waƙatul magribi wa waƙatul magribi malami giba shafaq shi kuma daga faduwar rana kafin shafaki ya bata shine jan da yake wanzuwa bayan rana ta fada wa waqtu salatul isha'i lokacin sallar isha'i ila nisfil laylil awsat zuwa ga dare ya raba biyu ya raba biyu dare ya raba biyu na tsakiya kenan an fahimci wannan shine ka dau lokacin da rana take faduwa ka ɗau lokacin da alfajir yake ketowa idan ka ɗau awoyin da ke wannan tsakanin sai ka raba su aiki an gane mu ɗauka yanzu misali rana tana faɗawa ƙarfe bakwai misali nake kuma a ce alfijir iya fitowa ƙarfe shida to sai ka ɗau wannan awoyin tun daga ƙarfe bakwai na magariba har zuwa shida na asuba sai ka haɗa su sai ka raba guda biyu to idan rabin da suka baka to shine ƙarshen lokacin sallar isha'i an gane shi ne ilamun tasbin laili har zuwa lokacin da dare zai rabu wa waqtu salatu subhi lokacin sallar asuba min dulu'il fajr lokacin da alfijir yake to malam tadlu ash-shams iya da iya tafiya matukar rana ba ta fito ba kafin rana ta fito to shine lokacin sallar isha'i fa idza talati shams idan rana ta fito fa amsik anis salati sai ka kame game da sallah فإن تدلو بين قرني شيطان domin tana fitowa tsakanin ƙahonhunan shi da gudu an gani shi yasa shari'a ta hana sallah a lokacin da rana take fitowa domin akwai masu bauta rana a daidai lokacin suke haka na lokacin da rana ta take tsakiya ba ta yi zawali ba sai aka ce karku yi sallah a lokacin sai aka ce lokacin da rana take faduwa ba ta gama faɗawa ba to nan ma an ce ku kame daga yin sallah ka kuyi sallah duk wani abu hikimomi da malamai suke fara wannan abin da na faɗa duka nassi ne tabbatar da wannan ko sallan gawa ne mutum ya mutu to a wannan lokuta guda uku makaruhi ne a sallace ta lokacin da rana take faɗa da lokacin da rana take fitowa da kuma lokacin da rana take tsakiya ba ta yi zawali ba kowace sallah shari'a ta ce ku kame a wannan lokacin karku sallah masu bautar rana suna yi a didi wannan lokacin karku yi musharaka da su wajen aikinsu da Allah ta'ala bai da shi an gane da ku hatta na firfili a lokacin an kame a dinin su hasi rana ta gama fitowa hasi rana ta gama faduwa hasi kuma rana ta yi zuwa an fahimci wannan to wannan shine abin da malamai suke cewa domin malam ya ce rana tana fitowa tsakanin kwahohunan shidan guda biyu hadisin ya cikin littafin muslim kitabul masajid babu awqatu salatu da salatu khams ya kawo na hadisin da tsayin sa fa in qila huna fasil bain al asr wal maghrib idan anan an ci hunaka fasil akwai wata tazara bain al asr wal maghrib tsakanin la'asar da maghriba li'annahu qala domin shi hadisin ya ce malan tasfarar shams lokacin la'asar iya ne iya ciki matuƙar rana ba ta fara alamin yaron faɗuwa ba sun makala wakatar magribi malam ya ribe shafak ya ce kuma lokacin magariba tun daga faɗuwa rana iya nan har zuwa lokacin da shafaƙi zai bata isfirari shams wa gurubiha waqtu fasi malai ce yanayin rana kafin ta fara wa gurubiha da kuma faɗo ta daga daina ganinta ya ce waƙatun fasil don wani lokaci da takaicece fasila ba ta da ya sa duk sallolin nan guda biyar ba sallah mai takaicecen lokaci kamar sallar magariba ya ce lokacin da ba ta da ba ta da takaicecen lokaci gare ta an fahimta nan ya sa ake gaggauta yin sallar magariba idan ka sake kai sakaci to ka nan da nan za ka ji lokacin sallar jayyar shi kuma idan sallah ta zama ƙaba'i ba ta dalili mai ƙarfi Allah ba ya tabbata an gani idan ka jirkinta sallah har wani lokacin wata ya shigo ba ka yi ba kuma uzurinka naka ne shari'a ba ta san wannan uzurin ba to akwai yiwuwar kai sallar ma Allah ba zai karɓe ta an gani saboda ku kira hankalin matan ku da suke gidaje musamman sallar magariba mata suna sakacin da sallar magariba kuma ba ba hujja ba ne ta ce ita za ta haɗa sallar magariba da isha ta yi lokaci da ya yi ba tsarin ta bane wannan tsarin ta ne kuma shi mai shari'ar ga yadda ya tsara shi ne ba gari ba da ban shari'a lokacin magani ba da lokacin shari'a an fahimci wannan wa'ansu ya su fake da cewa aikin gida su ke suna aikin tuwo aikin waye ina ruwan allah da aikin tuwo allah zai tambaye ki akan tuwo ne idan ki mutu ai ba zai tambaye ki aikin tuwo ki da girki ki ba amma zai tambaye ki gaba da sallah ba ni ga cikin shari'a tana kai ki akwai kunti na littafin rubuta aikin iya gunki ku mazaje haƙƙin ku ne ku nusar da su ku faɗakar da su ku sa su a saiti saboda ka wajibi ne duk abin da mace take yi har matuƙar lokacin sallah ya ta katse ta yi sallah shine ka'ida kuma shine daidai shine musulunci shine sunna amma jirkin ta sallah har wata lokacin ta shigo wata to ai baka bane mai karɓar baki bace mai karɓar wanda ya ce a yau to shine tsara lokacin kuma yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah akwai mai imani wajibi ne mai tafiya da lokaci wajibi ne mai lokaci saboda kar a yadda ba ta yi azhar ba ta ce za ta hada da al'asar ba daidai bane ba ta yi magariba ba ta ce za ta hada da isha'i ba daidai bane kowace sallah lokutuwa mustaqillun bi nafsiha kowace sallah lokacin da mai cin gashin kansa ne ki shirya girkinki da waye ana kiran sallar magariba ba zai yi sallar ki ba a ce dole su kin jami'i ba ya su mata bin jami'i ba wajibi bane a su amma yin sallah a lokaci wajibi ne kina ji ana kiran sallah a unguwan ku masallacin da ya kusa da ki to kin tabbatar lokacin sallah ya shiga sai ki fatsa duk abin da yake yi alwalarki sallar ki in ya so ki zo ki dora abin da yake wannan wajibin mazaje ne ku dora matan ku akan wannan ku nusar da su mahimmancin yin sallah lokaci ku karanta musu haɗarin jirkin ta sallah har wata ta zo ta sami wata ba a yi ba babu dalili a shari'ance akwai haɗari a wannan akwai haɗari mai girma shine mutum za a idan ya yi cikin tarihin sallah kuma kun ji yadda malam ya tabbaya ne kan tarihin sallah da tarihin ga halinsa ga matsayinsa ga abin da ba za a masa ba ga abin da ba za a masa ba saboda ka kiyaye sallah tana da matukar muhimmanci kuma kiyaye lokacin sallah iya da matukar muhimmanci fal jawab amsar wannan tambayoyi da malai yace aka yi a ci tsakanin magariba da isha ko isha da magariba ga fasil aka samu to hazal waqtul fasil min waqtil asr daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam dalilin ma da yasa aka bar tazara tsakanin la'asar da da faɗon rana dan lokacin da aka bari mala ce akwai dalili a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa man adraka rak'atan min al-asr qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-asr duk wanda wani dalili a shar'ance ya jinkirtar da shi bai samu sallar asar ba har ƙarshen lokaci yayi raka'a ɗaya kafin rana ta fada ya samu raka'a ɗaya to wannan ya samu sallar asar a lokacin ta an gane ko ya samu al'asar a lokacin ta matukar ya yi raka a ɗaya kafin rana ta faɗa abu me ya hana shi sallah da mutane dalili ne mai karfi shari'a ta yi da dalilinsa bai samu dama ba har wancan lokacin dab da faɗuwa ya raka a ɗaya kafin rana ta faɗa to ya samu la'asar a lokacin ta ba ta zama ƙaba'i ba ta zama adai an fahimci wannan hadisin ya cikin littafin bukari kitabu mawaqitu salati babu man adraka min al-fajr raka'a a wannan babu ya kawo muslim kuma kitabul masajid babu man adraka rak'ata min as-salati imam al-bukhari da imam muslim duka sun fito da littafin a cikin littafin sun fito da hadisin a cikin littafin idan kuma sarar al-asr ya kasance game da ita sallar al-asr waqatani kamar lokacin ta guda biyu ne waqtul ikt waqtun iktira waqtun iktiyariyun ila istari shamsi ووقت ضروري الى غروب الشمس akwai mukutari da daruri kamar yadda malamai suke fada waqtun ikhtiyariyun shine daga zaran azhar ta fita inuwar abu tayi biyun sa an gane to shine shiga lokacin la'asar ko kai ka kwatanta kanka ko ka kafa wani abu a tsaye ka kwatanta inuwar sa matuƙar inuwar ta ba da biyun abin a tsaye to lokacin la'asar ya shiga to wannan shine farkon lokaci na la'asar kuma aka ce dama manzon Allah an tambaye shi ayyul amali afdal wani aiki ne fi farla abun Allah sai ce a salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokaci iya gaba-gaba cikin aikin da Allah ta'ala yake so ba wa aikata to amma a kullum malamai suna cewa ita shari'a ba ta kulle ƙofofi duka hana mutane fita ba za a ce duka an kulle masallaci ba hanyar fita dole akwai escaping do'a ko a gini ne na ma na ofisoshin mutane da manya-manyan kasuwanni akwai escaping do haka wanda ya taɓa ci abubuwan da za a shiga wuce to haka yi haka yi haka shigar mutunci take ba ta rufe kurfi gaba ɗaya an ce sallah ga lokacin da aka fi so a yi kuma ga matsayinta na yinta a lokaci ga haɗarin kada ga haɗarin idan ka jirkinta lokacin ta ya fita ba ka yi ba akwai matsala to lokacin sai aka ɗan tsawaita shi domin akwai waɗansu wanda shari'a ta ba su kamar matafi kamar marar lafiya kamar mutumin da wani abu ya tsare shi a ya rasa samun yancin dama duka wannan sai ya tana considering da wannan abubuwa to sai aka ce tsakanin la'asar da magariba akwai tazara tun daga daidai biyu inuwar abu har zuwa kuma kafin dab da rana za ta fara hadisin manzon Allah ya tabbatar da to dalilin da aka tsawaita lokacin aka dan bashi wannan fasilin domin waɗanda shari'a ta yarda da uzurinsu an gane da kyau wanda shari'a ta amince da dalilin yinsu na rashin samun sallarsu lokacin da ake yi to ya ka ba su fasil har zuwa wancan lokaci su ma kuma ce duk abin da suke su yi su yi ba kafin rana ta fada amma matuƙar rana ta fada ta lokacin asar ya tsaya kuma idan har baka yi ta ba ta zama ƙaza'i ta zama ramuwa ba ta fita daga cikin lokacin ta kenan ta shiga wani lokacin shi kuma haɗarin wannan idan babu dalili to Allah ba zai karɓa ba an karanta wannan maimaita ya faƙir sai ma nake cewa wuhi ne waqtul ikhtiyari ila istirar shams waqtul daruri ila ghurubi shams waqtul lokaci na larura sallar asar diddayin da za a yi dai to a yi ta kafin a ce rana ta fara fa'idatu malishi ga wata fa'ida haza tahdid wannan iyakance lokuta da shari'a ta yi ta tahdid din lokacin kaza lokacin azhar lokacin la'azhar lokacin magriba lokacin isha'i lokacin asuba annal insana idza kana ahlan liwujubi salat qabla an yadri alwaqt lazimatuhu salat wa idza zat ahliyatihi fi salati qabla an yadkhul alwaqt واستمر زوال الأهلية إلى خروج الوقت لم تجب عليه الصلاة mal ya ce shi mutum iza kana ahalan liwujubi salam idan iya cikin mutane da sallah ta zama wajibi a kansu ahalan liwujubi salam ya kai shekarun balaga iya da hankali da'awa ta zo masa shine wannan albali shine al-mukallaf shine albali albali al-aqil alladhi balagatu da'watul islam wanda shi ne mukallaf wanda shari'a ta ɗora masa dukkan wani nauyi-nauyi to idan mutum iya cikin wanda shari'a ta ɗora masa nauyi zai sallah to ƙabla an yi ɗilal waƙta lazimatu sala to kafin lokacin nan fai fita ba kafin fai fita ba to an lazimta masa duk yadda zai yi sallah nan lazimatu ƙabla an yi tsari alwakas sallan ta zama wajibi gare shi ba kafin fa lokacin ta fara alamun fita wai za zalatin ahaliya ahaliyatin fi salati idan yancinsa na sallah ya kushe ƙabla an yi da kula lawakta kafin lokacin sallar ya shiga wasu tamar da zawarin ahaliya ila kurujin wakati wannan ahaliyan ta ci gaba da gushewa har zuwa fitar lokacin sallah to lam tajibu salah sallan ba ta zama wajibi a kansa wannan iya bukatar karin bayani misali yau ba wuce gaskiya ko misali sallah ta zama wajibi ga mukallaf namiji da mace kuma ana so idan sallah lokacin ta yi shiga kai gaggawa kai kafin lokacin ta fita ma dau misalin mace misali mace ce kamar sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu sai masarar shi zo mata al'ada ke lokacin sallah zara bai shiga ba al'ada ta zo mata kaga ahaliya ta ada'i salata haka ta kwada kanta ba ta cikin mutanen da ake bukatar su yi sallah a lokacin ba ta ci ahaliyar zalat to tana nan cikin wannan yanayin a za a za ta zo har ta fita ba ta fita daga cikin wani yanayi la'afar za ta zo har ta fita ba ta fita daga cikin wani yanayi haka magariba haka isha haka asuba har idan tana cikin wannan yanayin lokacin sallah ya zo ya fita ba ta dawo tsarkinta ba lokacin sallah ya zo ya fita ba ta dawo tsarkinta ba to shi kenan shari'a ba ta ɗora mata wajibcin rama sallah ba shi ne lamta jib alaihi salam sallah ba wajibi ce a kanta domin lokacin da sallah ta yi zo lokacinta ita kuma ba ta cikin mutanen da shari'a ta basu dama sun sallah an fahimci wani misalin misali da biyu mutum ne mutum namiji dab da shiga lokacin sallar magari ba rana ba ta faɗi ba tana dab da faɗuwa sai ya haɗu da bugun aljanu ya fitar ga iya cinsa an gani aljanu suke bige shi ko iya da farfaɗiya ko wani abu makamacin bai dawo hayyacinsa ba sai da aka yi magari ba lokacin magari ba ya fita bai dawo hayyacinsa ba sai da aka yi isha'i har zuwa rabin dare har dab da asuba sannan ya dawo cikin hayyacinsa to ba zai rama gani ba ba zai rama shi dole dalili lokacin da lokacin sallar ya shigo baya cikin mutanen da shari'a take bukatar su sallar lokacin an gane amma sabanin marar lafiya sabanin marar lafiya wanda iya da hankalinsa idan jinya ce ta hana ka yi sallah lokacin sallar har ya shigo ya fita ba ka da dama ka ta yi sallah to sallar nan ta zama bashi kanka sai kara mata an fahimci wannan sau duka wani shi ne wannan gaba da ya kawo a dunkula abin da yake sai faɗa mana kenan lokacin sallah abun baligi mai lafiya mai yanci marar matsala wajibi ne kai sallah ka lokaci fita to amma idan wani abu ya zo wanda ya tankare ka gaba da sallar har lokacin sallar ya shiga har ya fita baka dawo hayyacin ka ba in mace ce bata dawo cikin tsarkinta ba to shi kenan wani hali ta wuce sallan ba a bukata karam ya sa mata duk kwanakin da za ta ɗauka a jinin haida ba za ta rama sallah amma kuma wata hikima ta Allah za ta rama azumi idan ta ci azumi biyar shi da bakwai cikin yanayin al'ada ta azumi za ta rama azumi amma da za ta kwana hudu biyar al'ada ba ta ɗauke ba ta sallah ba za ta rama sallah haka shari'a ta ce kuma ga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka da mahaukacin da ya samu bugun bugun hankalinsa ya fita kafin ko zai kwana uku hudu bidan hankalinsa ba zai rama sallah domin ita sallah sai mai hankali ne ta zama wajibi a kansa sallah sai mai tsarki ne ta zama wajibi a kansa wacce ba ta da tsarki wanda kuma ba ta da hankali saboda ka sallah ba ta zama wajibi kansu ba a lokacin da suka ahaliya ta dawo musu ta yi tsarki a lokacin da ahaliya ta dawo masa hankalinsa ya zo to daga wannan sai aka a wani lokacin tsarkinsa ya zo idan tsarkin mace ya zo sha ɗayan dare sai ta rama magariba da isha'i domin lokacinsu na daruri bai wuce ba an fahimci maganar idan mace tsarkin ta zo karfe goma dare sha ɗayan dare tsarkin ta zo ba wai buƙatar wanka kun san tsarki daban wanka daban akwai lokacin da mace za ta yi tsarki za ta jirkin ta yin wanka to lokacin tsarkin ake considerar da shi wani lokaci tsarki ya zo mata a wani lokaci ya zo sai ka duba lokacin to ya ake ciki a lokacin sallah iya akwai daruri iya cikin darurin lokacin wata sallah eh iya cikin sallah bayan da ta ramata misali an gama sallan asuba kafin rana ta fito yi tsarkin ta yazo shikenan za ta yi wanka ta yi asuban amma ba za ta rama a magariba da isha'i ba domin lokacin su ya riga ya shiga ta yi bayan sallan asuba bayan rana ta fito yi tsarkin ta yazo ba sallar da za ta rama za ta yi wankanta ta jira a zama idan tsarkinta ya zo rana ba ta faɗi ba ƙarfe shida har shida da rabi kamar yanzu rana ba ta faɗi ba ke tsarkinta ya zo ma'ana jininta ya ɗauki ita rama azar da lazar domin lokacin sun laruri bai wuce ba an fahimci wannan yana da kyau ku ya kamata ku yi wannan ilimin ku koyar da iyalanku wannan domin ana samun matsaloli a wannan wacce za ta kira masallar kuma ta zama wajibi a kanta kuma kai an ɗora ma nauyin kula da addinin ta ne addinin matarka a wuyan ke yake duk yadda za ka zama koya mata addini dole ne ka koya mata wannan abubuwa ne na dole ilmin daruri ne ya jini yake wani jini lokaci lokaci a wani lokaci jini zo miki idan ta yi sakaci lokacin sallar azhar yayi kamar nawa ake azhar din ko anan gwa sha biyu da me kuke shiga sha biyu da arba'in da bakwai to a takaici ana kiran sallah kamar karfe sha biyu da rabi ko sha biyu da rabi da minti bakwai to a ce ma sha biyu da arba'in ta yi an kira sallan azhar misali tana wuni wuninta ba ta yi sallan azhar ba har karfe ɗaya to karfe ɗaya sai al'adar ta zo to wannan sallah za ta ana binta bai ta rama ta bayan ta yi tsarki ta rama wannan sallar domin lokacin da sallar ta yi tana da tsarkinta ta yi jinkiri ba ta yi ba har yin tsarkin ya zo ta zama bashi a kanta ana gane da wannan saboda ka wani yana da kyau a ilmance shi a ji a karantar da mata shi domin ibadarsu tana tsakanin wannan abubuwan guda biyu ne Allah ta laisa mu dace malike cewa misal zalika misali game da wannan linafrid anna rajulan usiba bi mardin misali ne a takeici muna misaltawa ne musamman mutum anna rajulan mutum usiba bi mardin fa ugumiya ya da rashin lafiya ta aljanu hankalin sai fita ne fa ugume ne hankalin sai fita fa ugume alai qabla an tazula shams ya samu fitar hankali sanadiyar jinya ba kuma shaye shaye ba yawa kun ga ce bi mardi kar yan magaru ci a ayan ba mu uzuri to ba ruku ake yawa bi mardi ma da yace sanadiyar jinya rashin lafiya hankalin sai fita qabla tazula shams amma kafin rana ta yi zawali kuna ganewa kafin me rana ta yi zawali walam yafiq illa ba'da ghurubi shams bai dawo hayyacinsa ba hankalinsa bai dawo jikinsa ba sai bayan da rana ta fada falaysa alayhi salatul maghzuri wal asri babu sallan azhar da zasa kansa saboda me eh yau azhar bai shiga bai samu wacce matsalar kuma lokacinsa na larura ya fita ya dawo ya fita yasa babu azhar babu lasa a kai fahimtu li'annahu zala aqluhu qabla dukul waqt domin hankalinsa ya fita kafin me lokaci ya shiga walam ya'ud il walam ya'ud ilayhi aqluhu illa ba'da khuruj waqt hankalinsa bai da masa ba sai bayan lokacin ya fita saboda ka fala salata alaihi ba za a dibi ra masallar an gane misali da biyu imra'atu wata mace ce dahurat min al-haidi ta samu tsarki daga haida amma tsarkinta bai zo ba ba'ada ghurubi shams sai bayan da rana ta fara tana zaune cikin al'adar ta haida bata ga tsarki ba sai da bayan rana ta fara sai ta tabbata tsarki ya zo mata to fa alaysa alaiha salatu zuhur al-asr ba za ta rama sallar azhar ba ba za ta rama sallar asr ba li'anna al-waqtu qad kharaja domin lokacin sai riga ya fita imra'atu musalli wata mace ce ga tana hadat haida ta zo mata amma qabla zawali shams kafin rana ta yi zawali rana ba ta yi zawali ba sai haida ta zo mata bi rubu'i sa'a kamar minti goma sha biyar kafin zawalin rana da minti goma sha biyar sai haida ta zo ta talayyar simu haka za ku salata zuwa ila abubuwa to ba za a ce tara matsala a zahar bayan ta zama zarki saboda ne haida ta zama ta lokaci bai shiga wancan da na ce tara ma a zahar lokacin ya shiga ne ba ta yi sallabar haida ta zo ta saboda ka dole sai tara ma a zahar da lokacin da zai ga tana da zarki لأنه زالت عليتها قبل أن يدخل الوقت ta ta ta bushe daga kanta kafin lokaci ya shiga shi yasa ba za ta raba sallar azhar misali na gaba imra'atu wata mace ce dahurat min al-haidi ta samu tsarki daga haida ba da muntasifin lai bayan rabin dare bayan dare ya raba biyu ya tsarki ya zo mata to fa alaysa alayha salatul isha'i ba za ta rama sallar isha'i ba li'annahu qad kharaja al-waqt domin lokacin ta ya fita kafin tsarkin ta zo wa ala hadha faqis to ka dinga misali akan wannan an gane ka dinga kwatantawa yaushe lokacin hailar ta zo yaushe ya fita idan ya zo a wani lokaci ya zo me alaƙar zuwansa da lokacin sallah me alaƙar fitatta a tsarkinta da lokacin sallah wannan shi ne abin da ya kamata ilmanci shi koya musu su gane sun mamar hikima sannan mene ne hikima in jima fi an hajju ilat fi hadhihi al-awqat wanda Allah da kansa ya rarraba sallah a wannan lokutan daban-daban daban Allah ne da kansa ya wannan tsari akwai hikima a yi azhar a lokacin da la'asar a lokacin da magariba in shayi asuba ta ji dubai na salatai ne za ka iya samu tsakanin saloli guda biyu ba'adul ahya mudda tsawila wa ba'adul ahya bai na salatai ne mudda kasira wani lokacin tsakanin saloli guda biyu ka samu mudda tsawila lokacin mai tsawo wani lokacin ko tsakanin sallah guda biyu ka samu mudda kasira lokacin mara tsawo فمن الفجر إلى الظهر مصالي كمر الصلاة زوى أظهر مدة طويلة لو كتني من صوت ومن الإشاء إلى الفجر صلى إشاء كابن أصبع كما مدة طويلة لو كتني من صوت أما ومن الظهور إلى العصر لقى أظهر العصر وسط معنى مدة متوسطة كده لو كتني تقيتشي ومن المغرب إلى الإشاء قصيرة معنى مدة قصيرة magariba isha to lokacin takaicacce ne akwai hikima wajen wannan abubuwa Allah ya tsara abubuwan da kansa haka wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza to sai malam Usaimi nake cewa aljawabu amsa alhikmatu fi zalika wallahu a'lamu bi hikmati hikima game da wannan amma Allah ta'ala yini mafi sani game da hikimarsa to irin wannan abin ne malamai suke bai suna kenan me malamai suke bi irin wannan statement suna abinda ake ce masa istinbadi kenan istinbadin malami wanda babu nassin aya da zai istidlali ka babu nassin hadisi da zai istidlali kansa to amma fahimtar nassin da binsa sau da kafa da karanta da fahimtarsa to sai mutum ya zo na ya fito da wani akan koyayyu a ciki wannan shi kira da istinbat wanda sai malami ya rika ya fahimci abu da dukka sannan zai yi wannan kwamitin din to malam shi shi wallahu a'lam ma'ana wannan magana sa zai kawo amma ba maganar molanka bane a magana ce sai da aka yi aiki sai da yabi nasoshin da suke magana kan lokacin sallar azhar qur'ani da hadisi da maganganun malami ya karanta su sosai ya fahimce su to zai fi da wani ilimi na tsakagashin wannan fa maslan yawa ya ce wallahu albi hikimati annaha rubidat bi tagayyir al-ufqi tagayyir zahiran bayyina to sai ma dai cikin abin da ya fahimta ya istinbadi kansa kowace sallah shigarta da fitarta akwai alaka da canjin lokaci an gani akwai alaka da canjin wani yanayi zuwa wani yanayi a wannan yanayi shi ana sa fahimtar ke dukkan lokacin da aka sa a yi sallah to akwai an fito daga wani ne za a fada wani ne haka nan aka ce a yi sallah a wannan lokacin to ana yi an fada wani ne an bar wani ne a zai kawo muku misali a nan fa masalan misali bainama nasu fi dhulam mutane suna cikin duhu damisu duhu mai kauri ma'ana duhun dare kenan ana cikin duhun dare izan bil ufqi istanara ana nan ana nan sai a ga ufqi ma'ana gunda rana take fitowa ya dan fara alamun haske wata hayyan listikbali shams iya shirye-shiryen karbar fitowar rana wa haza tagayyurun ufukkiyun azim laysa bi ayyi to wannan canji ne na yanayi a wannan lokacin canji ne mai girma ba mai sauki ba duhu ya gushe haske yanzu an fahimci magana ana cikin duhun dare kawai sai a ga alamun haske daga mahudar rana za a fita daga yanayin duhun dare a shiga kuma wani yanayi na hasken alfijir to sai ki ca wannan canji ne a wannan lokacin canji mai girman gaske duhun dare ya kauce kuma hasken rana ya shigo an fahimci wannan to kun ga an fita daga yanayin duhu za a shiga wani yanayi na haske to sai maliki ca wannan tagayiri ne canji ne ufukiyun wanda yake faruwa gunda rana take fitowa azimu mai girma da zubi'in ba abu ne mai sauki man yastati an yati bi hadha nur ba'da an kana al-ufuq mudlima zulaman damisan waye isa yazo da haske bayan kuma ana cikin duhun dare waye isa yazo da haske Allah an gane ko ana cikin duhun dare kawai can sai aga alamun haske daga mahudar rana shine malaki ce man ya'ti bi hadha nur waye isa yazo yazo da wannan hasken ba'da an kana al-ufuq muzliman zulaman damisan bayan dare ya kasance cikin duhu duhu mai kauri sai ke cewa la ahadun yastati'u illa Allah azza wajal babu ɗaya da ya isa ya zo da irin wannan canjin sai Allah mai girma da buwaya ana ganewa babu ɗaya da ya isa ya zo da canjin duhu zuwa haske a na yanayin rayuwarmu a tsakanin dare da yini ba wanda ya zo da wannan canjin in bawa ba sai Allah man alladhi yastati'u min al-khalqi wane ne daga cikin halittu ya isa an yi ate bi hada shams yazo da rana ya ce rana ta fito litani litanira lil alam domin ta haskaka duniya waye isa ya ce rana ta fito ta haskaka duniya la ahad ba idi isa ya wani sai malam ya kawo aya wal ara'aytu in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya Allah ya ce a tambaye ku a ra'aitin ku ba mu labari in ji Allahu alaikum laila sarmadan idan Allah ya bar muku dare ya dinga tafiya ya iya tsaya shi ne sarmad ila yawmil qiyama gari ya kiya waye har zuwa alqiyama man ilahun ghayrullah waye kuke da shi ba Allah ba ya ce ku bibiya wanda zai zo muku da haske akwai wanda isa za a je wajen ministan information and technology za a je wajen commissioner science da waye za a je a tattaro ƙwararru a sayensu da waye a ce ku zo gari yaƙi waye wa dala ba cikin kima ba man ila wani ƙairun la ya tukun bibiya akwai wani wanda ba Allah ba dai isa ya zo muku da haske ba mu sai ma ce la ilaha illallah ba wani abin ba wata jaddada sai Allah shi kadai sai zo da kun ga shi dukkan rayuwar wata na cikin hadari kenan rayuwar a cikin hadari take idan Allah ya zo hakan ta faru duk duniya wallahi ba wanda ya siya a riƙe dare gire ke waye cikin sai dai a dinga ɗimuwa a dinga fagamniya har kuma Allah ya ikon sabon da ya zo a kan mutane to kullum muna tana irin wannan idan Allah ya so a cikin saka ƙasar ƙiftawar ido sai abin da ya so a duniya kuma ba wanda ya sai canja ko a kanka ko akan garinku ko akan kasarku ko akan yankinku ko akan duniya ma gaba daya in Allah ya rufe abin da ya so masu sabon Allah suna tana da wani masu girman kai suna tana da wani masu alfahari suna tana da wani masu ƙarya suna tunawa da irin wani Allah zai iya damƙar ka ya damƙi garinku ya damƙi state ɗinku ya damƙi ƙasarku ya damƙi duniya a lokaci daya kuma ba wanda ya sai a ce Allah ka to kaga Allah ya rike dare gare kiwaye ba wanda ya sai zo da yinin da kowa zai iya ganin kowa ba zai yi ba kaga masu yawon ya da corona mai sa sai su ya guri ko ba ga bana sai sai ido ya ganin ido ake wata kare ko to idan kowa dare dare ka ga kenan da mai corona gaskiya da kare ma kowa ya salu da hakura kuma ko ba gaskiya bane yawa wannan shine shine ma ne ce la ilaha illallah Allah kadai shine abin bauta la ahadun ya'ti bi dha'a illallah ba wanda sai zo muku da haske idan ba Allah ba azza wa jalla mai gidan mai girma da baya sai Allah ya ce afala tasma'una me yasa ba ku ji mu'azin da yake in dai kun san Allah ya rike duhu haske ya kirki haske ya zuwa ba wanda ya sai zo da shi ba Allah ba me yasa aka ce muku Allah ya ce ba ba shi me yasa Allah ya ce ku bar abu kaza ba ba za ku bari ba me yasa Allah ya ce ku yi abu kaza ku yi ne abu da sun kona kenan idan hadhihi al-aya min ayati Allah wannan iya cin ayoyin Allah wa min ajli zalika shuri'at salatul fajr to saboda wannan canjin mai girma sai Allah ya sanya lokacin sallar asuba lokacin an fita daga duhu za a yi haske an fita daga wani yanayi za a fada wani yanayi akwai canji mai girma a gurin sai ka ci fa'i sallah a gode wa Allah san girman sa an gane wallahi wa za mu tsaya ne insha Allah sai sati mai zuwa za mu dora kuma daga sallar azhar zuwa kasa insha Allah abin da muka fada daidai Allah ba mu ladan sa abin da ne kuskure kuma Allah ta dauki mu da kansa Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifinmu ya samu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya biya mana bukatun muna alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna cikin bayansa da zai wa rahama da jin kai ya shirya da mu da zuriyar mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya to akwai wani bawan Allah ya zama da yawa da wata bukatarsa da shi da mu duka muna addu'a Allah ya bukatu mu ake asan Allah ba mu lafiya zama lafiya jihar mu akwai daya daga cikin masu kokarin daukar wannan karatu malam Isa muna tare da shi shi ma yana da bukata musamman harkar aikin sa akwai abubuwan da aka suka taso ake bukatar addu'a to muna bukatar Allah ta'ala ya sa ai lafiya ga lafiya kuma ya kawo ci gaba na alƙali dukkan masu bukatu irin namu Allah ta'ala dukkan biya mana bukatun mu alƙali ɗalibai Allah ta'ala ya bada nasara masu neman admission masu neman jari masu neman aure masu neman lafiya duka dai Allah ka san bukatun daidai kuma daban-daban daban Allah ka biya mana bukatun da alkai masu taimakon masu taimakon addini Allah ya taimake su duk inda suke waɗanda kuma suke wa addini mazaban ƙasa Allah ta'ala ya mana maganin su Allah ta'ala mana rawar ka ba mu damuna mai albarka na sanya wannan damuna ta mai albarka ce ta sa ƙarshen ta zo da alkhairi da abin da ake tunani na yunwa da wahala rayuwa Allah ta'ala kawar mana da shi Allah kawar da wannan musifu da suka addaba al'umma Allah ta'ala ka shirye da mu ka hana mu sabanka ka ba mu ikon yi ma da'a da biyayya da manzanka sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi